ورحمة الله وبركاته الحمد لله وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقدس عن كل مبطل كذاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخيرته من بريته وأمينه على وحيه وسفيعه بينه وبين عباده وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن الكمال المعتبر في البشر يكون من أربعة أوجه كمال الخلق وكمال الخلق وفضائل الأقوال وفضائل الأعمال ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كامل الخلق بل هو أكمل لأنه أشرف الخلق من جهة نسبه الكريم وكان يتحدث عن نفسه فيقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ونبينا بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه دعوة أبينا إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم ويذكر صلى الله عليه وسلم من أسمائه ويقول أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي رواه مسلم وغيره فمن كمال خلقته صلى الله عليه وسلم أنه معتدل القامة ليس بالقصير ولا بالطويل عظيم الرأس شعره إلى منكبيه وفي وقت إلى شحمة أذنيه وفي وقت إلى نصف أذنيه وليس في رأسه عشرون شعرة بيضاء عند وفاته صلى الله عليه وسلم وكان حسن الجسم كف اللحية غليظ الأصابع أدعج العينين ذا مصربة إذا مشى تقلع كأنه ينحط من صبب وكان حسن الصوت وفي وجهه تدوير ويتلألأ كالقمر ليلة البدر وكان دائما في سكون ووقار بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه وبعد, وبعد اعتدال صورته عليه الصلاة والسلام يشتمل على أوصاف وتشمله الطلاقة الموجبة للإخلاص المحبة الباعثة للمصافة والمودة ثم السكينة الباعثة على الهيبة والتعظيم الداعية إلى التقديم والتسليم ثم حسن القبول الجالب لممايلة القلوب حتى تسرأ إلى طاعته وتذعن لموافقته ثم ثباته ومصابرته في الشدائد التي ميلت النفوس إلى متابعته صلى الله عليه وسلم وأما ما يتعلق بأخلاقه الطاهرة بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه وقد وصفه الله تعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وأكدت عائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه القرآن قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا يعني أنه صلى الله عليه وسلم ألزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمر الله به إلا ما أمره به القرآن ولا يترك إلا ما نهى عنه القرآن فصار امتثال أمر ربه خلقا له وسجية صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين وقد قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فكانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم أشرف الأخلاق وأكرمها وأبرها وأعظمها وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس معاملة وأزهد الناس في الدنيا وإعراضه عنها وقناعته منها معلوم فكان له رجاحة عقل وصدق فراسة وصحة رأي وصواب تدبير وحسن تألف الناس إضافة إلى تواضعه للناس وهم أتباعه وخفض جناحه لهم وهو مطاع يمشي في الأسواق للحاجة والدعوة ويجلس على التراب ويمتزح بأصحابه وجلسائه وكان أشجع الناس وأكرم الناس وأعلم الخلق بالله وأفصه نطقا وأنصه الخلق وأحلم الناس وأشد حياء من العذراء في خدرها مع شد ومع ذلك فهو أشد الناس بأسا في أمر الله وصلوات الله وسلامه عليه وقد أوتي الحكمة البالغة مع كونه أميا وشدة حفظه لما أطلعه الله من القصص والأحكام والأخبار وإحكامه لما شرع بأظهر دليل وأوضح تعليل ووضوح جوابه إذا سئل وإذا جادل ظهر حجته حافظ لسانه من تحريف واسترسال وآمال المصطفى صلى الله عليه وسلم كلها محمودة تعطرت سيرته وجمع بين رغبة ورهبة نازل بين الغلو والتقصير زهد في الدنيا وأخذ منها قوي في تعليم الخلق ما بعث به من الحق مع حفظه للأهد والأمانة سخاء جواد صلى الله عليه وآله وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم lalle godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala albarkatunsa sun yawaita wannan wanda ya saukar da littafi mai tantancewa tsakankanin gaskiya da ƙarya akan annabinsa sallallahu alaihi wa sallam ya saukar da littafi domin annabin ya zama mai gargaɗi zuwa ga talikai ga baki ɗaya ina gode ma Allah ina ƙara gode masa ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya ya tsarkaka daga dukkan wani makaryaci mai bata gaskiya ina shaida lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne kuma zababben Allah ne a cikin talikai gabaki daya mafi alkhairi ne a cikin al'umma gabaki daya kuma amintaccen Allah ne akan wahayinsa kuma shine dan sakon Allah zuwa ga bayi gabaki daya tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ‘yan uwana musulmi wannan juma'a ta mu yau muna ashirin da bakwai ga watan rabi'ul awwal hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina a yau tana da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu a ƙidayen miladiya yau goma sha uku ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin daidai wannan kutuba ɗori ne akan kutubobi da suka gabata a baya a cikin dai wannan faɗi tashi da muke yi domin ba manzanmu annabi musallallahu alaihi wa alihi sallama kariya da nuna tsarkin halittansa da tsaftan ɗabi'unsa da fito da kyawawan halaye na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama domin waɗanda ba su san shi ba su san shi waɗanda suka kangare su gane cewa ya riga ya gabata mu kuma mai tawassuli da wannan mu samu ɗaukaka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma mai tarayya gurin kwaikwayo da koyin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu shakka ya ƴan uwa musulmi mutum baya cika a cewa na ya cika har sai in ya cika a ɓangarori guda hudu a rayuwarsa sai ya zama ya cika a cikin halittansa sai ya zama ya cika a cikin ɗabi'unsa da halayensa sai ya zama zantuttukansa sun zama maɗaukaka sai ya zama aikace-aikacensa sun zama nagartattu to annabi musallallahu alaihi wa alihi sallama ya cika a cikin halitta kai bal hasali ma shine mafi cika gabaki ɗayan talikai a cikin halitta domin in ka ɗauko tun daga nasabarsa babu nasaba mafi tsarki nasaba mafi tsafta kamar nasaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ya bayyana haka da karan kansa yana mai godiya ga Allah yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya zaɓo gidan Kinana daga cikin ƴaƴan Annabi Isma'il dan Annabi Ibrahim a cikin gidan Kinana kuma sai Allah ya zaɓi ƙabilan Quraysh suka zama aka ɗaukaka su a cikin gidan Kinana a cikin ƙabilan ƙuraishawa sai Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi ‘ya'yan Hashim su kuma aka ɗaukaka su a cikin ƙuraishu a cikin ‘ya'yan banu Hashim ko kuma ‘ya'yan Hashim sai aka zaɓo manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka da wannan sai muka gane annabi sallallahu alaihi wa sallama zaɓaɓɓe ne ɗan zaɓaɓɓe ɗan zaɓaɓɓe ɗan zaɓaɓɓe kamar yadda bahaushe ke cewa sai da aka tace aka tankaɗe aka reraye sannan aka ɗauko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin abin da ke da alaka da tsatsansa da nasabarsa haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama addu'a ce ta annabi Ibrahim mun dai san annabi Ibrahim shine khalilullahi badadin Allah subhanahu wataala annabi Ibrahim ne yayi addu'a yace rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم النبي إبراهيم يوتا الدعاء yace ya Allah ka fitar daga cikin waɗannan larabawa ka fitar da wani annabi nagartacce wanda zai rika karanta musu littafinka yana tsarkake su yana sanya su a kyawawan ɗabi'u to sai ga Allah subhanahu wataala ya fito da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakanan annabi sallallahu alaihi sallama bushara ne da annabi isa ya yi akan cewa zai zo kamar da qur'ani ya tabbatar wa mubashiran bi rasulin ya ake min ba'd ismuhu ahmad tuntun annabi isa ya riga ya yi bushara cewa a cikin waɗanda za su zo a bayansa to akwai annabin ƙarshen zamani shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon allah sallallahu alaihi sallama ya bayanin cikin sunayensa domin ka gane inda ya cika a cikin ginin halittansa yake cewa ina da sunaye guda biyar a wani hadisi kenan sai ya lissafo ya ce ana muhammad ni ne muhammad ma'anan muhammad shine shayabu wanda kullum ana kiran sunansa ana yabansa ana faɗin alkhairi a kansa kullum za ka ji muna faɗin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine ainihin muhammad an yabe shi a sama an yabe shi a ƙasa annabi ya ce kuma ni ne ahmad ni ne dai abin a gode mini saboda ne ne ko kuma ni ne mai godiya yana godiya ga Allah kuma shi abin a gode masa ne saboda irin alkhairai da albarkato da ya zo mu al'umma da shi ya ce wa anal mahi allazi yahmi Allah bi al-kufr ni ne kuma mai gogewa wanda Allah yake goge kafirci da ni duk al'umman da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya isar da saƙon shi zuwa gare ta sai kaga wannan al'umma kuma ta karɓi saƙon Allah ta ni ƙauya ga Allah ta tashi daga duhun kafirci zuwa ga haske na imani haka nan duk wanda aka kai mishi saƙon annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sauraro ya kasake ya nufin amfana da abin da ake gaya masa sai Allah ya haskaka zuciyarsa sai kaga mutum ya sani haske sai kaga mutum ya ni ƙauya ga Allah subhanahu wataala sannan manzon Allah cewa anal hashir cikin sunaye na akwai alhashiru alhashiru wanda za a tashi mutane a ƙarƙashin mulkinsa a ƙarƙashin jagoransinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine shugaban na farko da na ƙarshe ranar tashin alkiyama duk wani wanda zai motsi a farfajiyar tashin alkiyama to yana karkashin mulkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne sannan ya ce ni ne kuma wanda nake rufe kofa ya ce ni ne wanda na rufe kofan da yake babu wani annabi kuma da zai zo bayana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin abin da ke nuni akan cikin halittar annabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah dai mutum ne matsakaici a ginin halittansa ba dogo bane wanda za a ce mishi shalma ba kuma gajere bane wanda za a ce mishi wada matsakaici ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kansa yana da cika wato kai ne wanda yake da cika da girma wato ba ɗan irin ɗan ƙanƙanin kan nan wanda za ka ga galibi a mafiyan lokaci idan ka ga mutum yana da ƙaramin kai sai ka ga yana nuni zuwa ga tawaya a cikin halittansa har sai ka ga ana nuna shi ma masu nuna suna nuna shi suna ganin kamar yana da wata tawaya a cikin halitta to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kan shi daidai wa daidai ne ba irin ɗan kankanin kan nan bane ba kuma irin rimdigegen kai ɗin nan bane sallallahu alaihi wa alihi sallama gashin kansa yana safkowa har ya zuwa kafaɗinsa wani lokaci wani lokaci kuma idan yayi aski sai gashin kansa sai ya tsaya zuwa ga wato ainihin shahamatu ubanihi wannan ƙarshen kunninsa wani lokaci yakan kai zuwa ga rabin kunnin ne wata lokaci yakan kawo har ƙarshen kunnin wani lokaci kuma yakan tsaya a rabin kunninsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wafati ya bar duniya to idan ka kirga farin gashi da ke kansa to bai wuce kwara ashirin ba kamar yadda sahabbai suka ba da wannan bayani a kansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka wa'annan ma hurhuran da yayi mun san abin da ya sanya shi hurhuran ya yi hurhura ne saboda waɗansu ayoyi a cikin alkur'ani mai girma da surori kamar yadda shi annabin ya faɗi da bakinsa ya ce shayyabat ne hudun wa akhawatuha suratu hud da ƴan uwanta su ne suka razanar da ni suka ba ni tsoro suka firgitar da ni har sai da ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hurhura aka tambaye shi wa'anne ne ƴan uwanta yace kaman wal mursalatu urfa kaman amma yatasaalun kaman idza sama'un fatarat da wa'annan surori waɗanda suke magana akan tashin alkiyama manzon Allah ce su ne suka tsoratar da ni suka razanar da ni har sai da suka sanya ni nayi furfura furfuran kamar yadda sayyiduna Anas yake cewa ya kida ya so guda goma sha bakwai ne akan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kyan jiki idan ka ga gangan jikin Annabi sallallahu alaihi wa sallama kana da bukatun sai ka ƙara kallo gashi gemunsa ya cika makil baya aske gemunsa sallallahu alaihi wasallama gashi ɗan yatsunsa suna da kauri ba irin siraran nan bane yatsunsa cikakkun yatsu ne masu kauri masu ban sha'awa bakin da ke cikin ƙwayin idansa baki ne wuluk haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da gashi a cikin kirjinsa wanda ya sako zuwa gabda wato ainihin cibiyansa wanda yake shi ma wannan cika ne ga halittar namiji ya kasance yana da gashi a cikin kirjinsa ya dan sako zuwa ga cikinsa kaɗan haka nan haka nan idan annabi sallallahu alaihi wasallama yana tafiya to yana tafiya cikin karsashi da kuzari sai kaga kamar manzon Allah yana gangarowa ne daga dan wani tudu kaga alama ce ne cewa annabi sallallahu alaihi ba ragu bane ba mai san jiki bane ba wani mai yanga da kaɗitirin tafiya bane yana tafiya ne kamar dai shi jarumi ne domin shi dan sako ne na Allah subhanahu wataala Allah ya aiko shi da sako mai nauyi to wannan nauyin zai hana shi irin wannan tafiya wanda zaka ga waɗansu masu mulki suna yi na fariya da fankama to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san irin wannan ba suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fuskansa a kewaye take wato ka san fusakun jama'a iri daban-daban ne wani za ga kan shi can ya kato amma can fuskan shi ya dan tsuki wani za ga tun daga kololuwan kan zuwa fuskan har ya zuwa gurin gemu shi ya tafi haka kamar wani dan sanda haka akwai kuma wanda zaka ga yayi kowanne dai da irin ginin fuskansa to na annabi sallallahu alaihi wasallama kewayayye ne kewayayyen kuma mafi cika mafi nagarta wanda yake yana da ban sha'awa irin wannan kiran halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallama fuskan annabi sallallahu alaihi wasallama a koda yaushe zaka same ta cikin annuri kamar dai wata daren goma sha hudu kai baya ga waɗannan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da waɗansu ɗabi'u da halaye ko dai wanda wato idan ka auna da waɗannan halaye ko dai wanda shi yake yi ko kuma waɗanda ake masa wanda duk sun samo asali ne saboda cikansa sallallahu alaihi wa alihi sallam za ka ga manzon Allah yana da sakin fuska irin sakin fuskan da yake fassara maka ne ne ke cikin zuciyarsa dangane da kai akwai wanda yake maka roman baka akwai wanda yake maka faran faran to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zuciyarsa da fuskansa abu ɗaya suke karantawa duk inda ka ganshi za ka same cikin annuri cikin sakin fuska cikin nuna ƙauna da soyayya haka nan yana nuna ƙauna da soyayya wanda rita kai ma duk wanda ya nuna maka ƙauna da soyayya za ka kai ma kana da buƙatuwar ka ƙaunaci masoyinka in dai ba mutum ya zama shashasha ba duk wanda yake masoyinka ai baka wasa da shi sannan ga natsuwa wacce take jawo ake girmama shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da baga-baga ba shi da hauragiya ba shi da hauma-hauma cikin natsuwa yake da kwanciyar hankali wanda hakan kuma yake gayyato mishi mutunci da kimantawa a cikin mabiyansa sallallahu alaihi wa alihi sallama yana jawo mishi girma wanda girman nan kuma ya sanya duk wani mabiyin shi sai ya miƙa masa wuya in yace a zauna a zauna in yace a tashi a tashi in yace a yaƙi a yaƙi in yace a zauna lafiya a zauna lafiya haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana iya karɓan mutane karɓan da ke jawo masa kuma shi ana mishi da'a ana mishi biyayya idan kai sallama zai amsa kyakkyawa amsawa idan kai mishi kyauta zai karɓa ya gode idan ka zo kusa da shi ba zai tunkuɗe ka ba idan kana da mummunan ɗabi'a zai kyakkyawan yanayi da usulubi mai kyau da zai gyara maka in ya ganka shantakakke zai zaburar da kai in ya ganka ka faya zaƙewa zai daidaita ka irin waɗannan ɗabi'u ya sanya duk wanda ke tare da shi yana miƙa mishi wuya yana mishi da'a sallallahu alaihi wa alihi sallama idan kuma aka zo fagen fama to manzon Allah akwai haƙuri akwai jajircewa akwai juriya wanda wannan kuma ya jawo mutane ko kuma suna sallama masa idan ka ga shugabanka ya gabata to kai ma dole ka zabara idan ka ga shugaba yana da son kanshi yana da baya baya kai ma sai ka ga to ni ma bar in ja da baya to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai san irin wannan ba abinda ko da ke da alaka da ɗabi'u da halaye na annabi sallallahu alaihi wa sallama dama can Allah ya sufanta shi da cewa wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai din nan annabi sallallahu alaihi wa sallam kana kan ɗabi'u masu girma na na Aisha aka tambaye ta menene ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tace ai ɗabi'unsa gabaki ɗaya shine alqur'ani wato duk wani umarni da ya zo a cikin alqur'ani to shine abin da annabi zai aikata duk wani hani da ya zo a cikin alqur'ani shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai nisanta kamar da al-Imam Ibn Kathir yake fassara wannan magana tana na Aisha yake cewa abin da yake nufi shine manzon Allah ya lazimta ma kansa ba zai wani aiki ba face abin da Qur'ani ya ce ba zai bar wani aiki ba face abin da Qur'ani ya hane shi akan ya bari da wannan sai ya zama kwatanta dokokin Allah da yake yi sai ya zama masa ɗabi'a sai ya zama mishi hali zanen dutse yace salawatullahi wa salamu alaihi ila yawmiddin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da mafi ɗaukakan ɗabi'u mafi darajan ɗabi'u mafi nagartanta mafi girmanta shine wanda ya fi kowa kyautata mu'amala tsakankanin shi da mutane duk wanda ya zauna kusa da shi yana fatan ya ƙara zamani ba wanda zai zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rika da na sani ko ya rika alhinin zaman da ya da annabi sallallahu alaihi wa sallama dobe da inda ya zauna da ana yaro ne dan kankani bai wuce shekara goma ba amma sai da ya zauna shekara goma tsakankanin shi da anas bai taba cin gyaran anas ya ce dan mene ba kai kaza ba ko dan mene kai kaza sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah shine mafi gudun duniya a cikin mutane kowa dai ya san irin yanda ya kauda ma duniya da kai irin yanda Allah ya rika tallata mishi duniya ya rika nuna mishi idan kana son ta zamu bude maka taskokin komai a cikin duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tambayi Allah to ya Allah ya labarin saduwan mu yace saduwan mu sai an zo ce to dukiyar ma ya Allah a bata sai an zo ba shi da bukatun wannan duniya tamu sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin abin da ke nuni akan shakan wato ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaga dai yana da hankali nagartaccen hankali duk wanda ke da hankali da wayan kware da gaske to za ga ya iya zama da mutane sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da hangen nesa duk yadda ya zauna ya kirfa ya hango nesa to baya kuskurewa sannan yana da ra'ayi ingantacce miƙaƙƙen ra'ayi idan ya zauna ya auna ya kalla da kyau ya fito da ra'ayinsa sai ka ga ra'ayin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsara ma duk wani ra'ayi da aka taɓa yin shi a duniya tun daga zamanin annabi adamu har ya zuwa tashin alkiyama kuma ba za a samu ra'ayi wanda ya kusa da ra'ayin annabi sallallahu alaihi wasallama ba sannan manzo Allah gashi yana da kyan jujjuya al'amura idan maƙiyi ne ya san yadda za a hudo masa in masoyi ne ya san yadda za a hudo masa idan makusanta ne ya san yadda za a tafiyar da su in manisanta ne ya san yadda za a gudanar da su in masu mulki ne in talakawa ne in masu arziki ne in wane ne in yan ƙauye ne in yan birni ne babu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da kyakkyawan takun yadda zai gudanar da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya iya haɗo kan al'umma ya iya tarairayen mutane ya haɗa kansu ko da ko a baya suna yaƙe-yaƙe suna faɗa da juna amma in ya shigo cikinsu sai kaga duk an manta da wannan sannan yakan shiga kasuwa kafin nan manzon Allah sallama yana da tawalu'u yana da wato ainihin kyautata mu'amala ga kowane irin zubi na mutane shine mu'amala za ka iya mu'amala da manya za ka iya yi da yara za ka iya yi da maza za ka iya yi da mata za ka iya yi da 'yan ƙauye da 'yan birni to saukar da kanka ka zama kana daidai da kowa shine ma'anar tawalu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wannan sannan kuma gashi yana saukata safukansa ga mutane duk da kuma kasancewa suna mishi da'a sallallahu alaihi wa alihi sallama yana shiga kasuwanni domin ya biya bukatuwarsa ko kuma ya da'awa zuwa ga Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a ƙasa ma in ta kama sai ya zauna ba sai lale an sanya tabarma ba ba sai lale an sanya da duma ba ballantana kuma ya zo sallah ba irin mu banda zaka ga mutum na yanga wai ba zai sa hannun shi a ƙasa ba sai ga yana wani sujada haka yana tsofar hannun shi a ƙasa yana ma Allah ka firi da yanga da rigan da gangan jikin naka duk fa Allah ya baka wai amma sai ga mutum ba zai iya baje ta ga Allah subhanahu wata'ala ba sai ya rika ma Allah yanga to manzon Allah ba haka yake yi ba shi zama a ƙasa ma a turbaya yana yin sa sannan yana wasa yana ɗanyen raha da sahabbansa sannan shine mafi shaja'a da jaranta a cikin mutane shine mafi karamci a cikin mutane shine mafi sanin mutane dangane da Allah sannan gashi ya fi kowa iya magana maganar shi tar take tafiya babu gara-gara a ciki babu kuma kurakurai a ciki na harshe sallallahu alaihi wa sallama shi yake kowa tausayin al'umma shi yake kowa na fatan al'umma da alkhairi shi ne mafi haƙurin mutane shi ne mafi kunya a cikin mutane kai ka dai ce budurwa ce aka kai ta ɗakinta ranar da aka kai ta ɗakinta duk da haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam in aka saba ma Allah yakan fa fito yi tsawa yi fito na fito har wani lokaci ma sai ya zara takobi idan aka saba ma Allah subhanahu wata'ala dangane da cika ko gurin kalmominsa da ainihin maganganunsa mun dai san Allah ya bashi hikima na ƙololuwa mun san annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi haddace duk wani abin da Allah subhanahu wataala ya masa wahayi a kansa ne daga kissoshi da labarai da hukunce hukunci in zai kafa hujja zaka ga hujjan ta fito karara idan zai ba da jawabi an tambaye shi zaka ga jawabin ya dace da halin da ake ciki ya dace da irin tambayan da aka yi masa idan ko zai jayayya to dole kowa ya gamsu cewa ya fi ƙarfin hujja idan ko zai magana to harshensa Allah ya tsare masa shi baya sakin harshe ballantana ta magana ba kan gado haka nan kuma baya wuce wuri baya ƙetare haddi wurin bayanin da zai yi ko na soyayya ko na ƙiyayya kai dukkan halaye da aikace-aikacen annabi sallallahu alaihi wasallam cika kuni sirransa da tarihinsa ta cika makil ya haɗa tsakankanin kwaɗayi da tsoron Allah a badin aikace-aikace kenan ya aje kanshi a matsayin shi dai bai wuce wuri ba shi kuma bai ci baya ba sannan ya yi zuhudu a cikin duniya duk da kasancewa ya riƙi gwargwadon abin da rayuwarsa take da buƙatu a cikin duniya idan ko zai karantar da al'umma to yana da ƙarfi wurin karantarwa sannan gashi ya kiyaye amana ya kiyaye al'aura in ko babin kyauta ne da miƙawa to sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ɗaran makowa da haka waɗannan abubuwa duk wanda ya cika su to sannan za a ce ya samu ciko a cikin halittarsa da ɗabi'unsa ga halitta ta cika ga ɗabi'a ta cika ga wato ainihin zantuttuka nagartattu ga aikace-aikace na ƙololuwa to wannan kaɗan daga cikin abin da ke da alaƙa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kenan wanda muke da buƙatu mu kwaikwaye shi a ciki abin da za mu iya a ciki kaga halitta ba za ka iya kwaikwayon halittan annabi sallallahu alaihi wasallama ba amma kaga tun daga ɗabi'a kaga daga zantuttuka da aikace aikace akwai ababe da dama wanda yake Allah subhanahu wataala ya dora mana mu kwaikwayi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin su kuma wannan kwaikwayon shi ke nuni akan kauna da soyayya da ke tsakankanin mu da Allah ba ta ai ta buki ana tafi ana fito ana wace wace ana raye raye da sunan wai ana maulidin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba wannan baya nuni zuwa ga soyayya sai dai yana nuni zuwa ga sharholiya da kuma jin daɗi da kuma neman abin hannun mutane muna fatan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da daga daga mu akan gaskiya Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin ma ta'aqaba al-layl wan nahar اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم خذل من خذله وشتت شمل من نقصه وأرسل عليه دائرة سوء وخذه من حيث لا يعلم واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات هذا فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك